لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda mallakar komai da komai baki ɗaya ke hannunsa wanda ya nuna mana wannan safiya ta ranar lahadi ashirin ga watan shawwal shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda ya dace da sha tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da takwas da aihuwar annabi isa alaihi salam lokaci ne wanda muke gabatar da darasi daga cikin wannan littafi na daba ko kuma mu ce littafin adab mai suna maqamatul hariri a jiya da taimakon allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya daidai faɗar malam da yake cewa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir don haka a yau insha Allah ta'ala daga kan wannan gaba za mu tashi قال أبو محمد القاسم ابن علي ابن محمد ابن عثمان الحريري البصري رحمه الله تعالى وبعد فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه وخبت مصابيحه ذكر المقامات التي ابتدأها بديء الزمان وعلامة همدان رحمه الله تعالى mana yake cewa wa ba'ad wato bayan abin da ya gabata menene ya gabata wato shine kyautata yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala da yace Allahumma inna nahmaduka ala ma allamta min al-bayan wa alhamta min at-tibyan kama nahmaduka ala ma asbagta min al-ata wa asbalta min al-ghita da kuma wato salati ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam da yake cewa Allahumma fasalli alaihi wa ala alihi alhadin wa ashabihi alladhina shadu din kalmar amma ba'd ko kuma wa ba'd malamai suna cewa ita ce fasulul khitab rabin zance daki daki wanda yana ɗaya daga cikin kyautar da ubangiji tabaraka wa ta'ala wato yake kwanci bawansa manzansa wato annabi dawud alaihi salam wasu malamai suke cewa qusbun sa'ida al'ayadi wato shine farkon wanda ya fara amfani da wannan lafazi na amma ba'ad akwai dai maganganu masu yawa akan haka mala yake cewa fa innahu lalle sha'ani alha'u a nan da wurin sha'ani lalle sha'ani qad jara bi ba'd andiyatil adab yake cewa haƙiƙa tabbas labarin wato makama wadda badi'u zaman dan masanin birnin hamadan wato ya kage ta yake cewa haƙiƙa labarinta ya gudana a sharan mazaunai wato na ilmul adab lafazin andiya wato jam'i ne na nadiyin idan ka ce nadiyin wato shine almajlisul ladhi almakanul ladhi yajlisu fihi alqawm wa yatahaddathuna fihi nahara dukkan mazaunin da mutane suke tattaruwa wato su ringa hira amma a cikin yini shine ake ce masa nadiyu wala yusamma nadiyan illa idza kanu mujtami'ina fihi ba a ce masa nadi sai idan ya kasance suna hada a gu daya amma dan mutum ɗaya mutum biyu wannan ba a ce ma majalisin ba a ce masa nadi kuma ana ce masa nadi kenan yana da mufradi biyu ka ce masa nadiyun ko kuma ka ce masa nadin jam'insa ko sai ka ce andiya ko kuma ka ce nawadin andiya ko kuma ka ce nawadin ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa a innakum lata'tuna ar-rijala wa taqba'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikum al-munkar da fadarsa falyada'u nadiya sanada'u zabaniya idan aka ce al'adab ma'anar al'adab wato shine ma'arifatul akhbari wal ash'ar wato sanin labarai na waɗanda suka gabata wato da waƙe-waƙensu an gane ku sanin labarai wato da waƙe-waƙe waɗanda suka gabata don haka kenan malamin da ya ƙware game da sanin labarai da waƙe-waƙe ake ce masa al'adai ake ce masa al'adib jam'unsa shine al'udaba yake cewa allazi wanda rihuhu iskarsa rakadat wato ta kwanta fi hazal asr wato a wannan zamani an gane ko don haka lafazin rakada fi'ilu madin ne masdar ɗinsa shine rukud kace rakada rukud suna cewa rakada ma'u idza sakana rakadat rihu idza sakanat rakada mizanu idza stawa an gane ku lokacin da ya daidaita kuma suna cewa rakadat rihuhu wato shine idza zalat daulatuhu duk lokacin da karfin mulki na mutum ya gushe sai a ce rakadat rihuhu ma'ana iskarsa ta kwanta shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum ai wa tadhhaba dawlatukum an gane ku الشاهد على هذه اللفظة وتشيني فدر الله تبارك وتعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهري إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور كوكما الرواية تنافي سيكتي إن يشاء يسكن الرياح shine yake cewa allazi wanda rihuhu iskarsa rakadat wato ta kwanta fi hazal asri wato a wannan zamani wato wai abin da malam yake nufi a nan yana so ya tabbatar maka cewa a wannan zamanin da yake wannan magana ilimi na adab wato kasuwarsa ta rigai ta kwanta ba ta taka wata rawar a zo a gani ya rigai ya yi tasgaro wato ya yi tsawa wakabat masabihuhu ya ce fitunarsa fitununsa wato sun nunsa lafazin masabi jam'i ne na misbah Allahu nuru samawati wal ard mafal nurihi ka mishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja jam'usa kuma shine al masabi wa laqad zayyana samaa dunya bi masabiha shine yake cewa waqabat masabihuhu wato fitulunsa sun linsa shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa man yahdillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahum awliya'a min duni wa nahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim عميا وبكما وصما مأواه جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا كلما خبت zidnahum sa'ira a duk lokacin da wutar ta nesa ubangiji ta'ala ya ce sai mu daɗa mata ruruwa wato ba don komai ba ku don su ɗanɗana azaba kenan fa'ilu jara a nan shine zikirul maqamati kenan wa qad jara fa innahu qad jara zikirul maqamati shine fa'il kin labarin wato maqama idan aka ce al maqamat jam'i ne na makama an gane ko ma'anarsa wato shine almajalis dukkan wani majalisi inda ake zaunawa wato a tattauna kuma jama'a su haɗu suka ce idan aka ce makama suka ce zancen da ake zama saboda saurarensa ana ce masa makama kuma ana ce masa almajlis shine suka ce kulli hadithin yujtama'u lahu wa yujlasu listima'ihi yusamma maqamatan wa majlisan yasa suka ce li annal mustami'ina lil muhaddis ma baina qa'imin wa jalisin wa li annal muhaddisa yaqumu bi ba'dihi taratan wa yajlisu wa yajlisu taratan ukra wato saboda kasancewar wanda za ka same su sun haɗu saboda sauraron zancen za ka samu wani a tsaye wani a zaune shi kan shi malamin da ke ba da labarin wani lokaci zai zauna wani lokaci ko ya ke tsaye saboda haka suke ce masa makama kenan duk zancen da za a zauna a saurara ne ake faɗa shi ne ake ce masa makama ko kuma a ce masa almajilis saboda haka dukkan wurin da jama'a suke haɗuwa a bayar da darasi sawa'an na addini ko ba na addini ba in ma a ce masa makama ko kuma a ce masa almajilis allati btada'aha badi'uz zaman wadda wato badi'uz zaman wato ya kage ta badi'uz zaman wato shine abul fadl ahmad ibn al-husayn al-hamadani ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na adam wato a birnin hamadan malamai suke cewa ba a taɓa rawaito game da cewa akwai wani malami daga cikin malaman adam wanda ya tunkari fagensa a wajen kaihin fahimta da ƙwarewa a wannan fanni na daga baiwar da allah tabaraka wa ta'ala ya masa za a zo da kasida wadda take sama da baiti hamsin bai taɓa jin ta ba a rera masa idan ya saurara take yanke zai dawo muku da ita kamar yadda take daidai da harafi ɗaya ba zai ratse daga cikin kasidar ba za a zo da littafin da bai taɓa jin labarinsa ba bai taɓa ganinsa ba daidai da ƙiutawar ido zai buɗa littafin ya yi falle-falle kamar takarda hudu zuwa biyar take yanke sai ya maida maka ita yadda yake kuma take yanke za a ƙagi cewa ya zo da wata risala irin risala wadda take ta fannin adab ko wata makama kai tsaye sai ya zo takan iya yiwuwa ma ya fara daga sutura ta ƙarshe sannan kuma ya kai yana ɗaya daga cikin wanda Allah tabaraka wa ta'ala wato ya musu kaihin fahimta ake sanya misali da su a wannan fage shine ake ce masa badi'uz zaman wa'allamatu hamazan wanda yake mai matuƙar sani na birnin hamazan an gane ko allama mai matuƙar sani ko kuma ka ce ɗan masanin hamazan wato wanda yake mai yawan ilimi lafazin alhamazan wato birni ne daga cikin biranen iraq wato ta al'ajam domin iraq kana biyu ce akwai iraqul arab akwai iraqul ajam to hamadan wato birni ne daga cikin iraki biranen iraki wadda take ta al'ajam waɗanda suke ba larabawa ba sai dai mu gane ba a cewa alhamzan alhamzan duk inda za ka same shi inda zalim ne sai dai ka ce alhamazan akwai kabila daga cikin kabilun yaman manya-manyan kabilunsu akwai kabilar da ake ce mata alhamdan alhamdan za ka samu marwaitan hadisi da yawa daga cikinsu za ka same su mutanen hamdan ne an gane ku kabilar ce wadda aliyu bin abi talib yake yaban su yake cewa walau kuntu bawwaban ala babi jannatin la qultu li hamdan dukhulu bi salami yace da a ce ni ke tsaron kofar aljanna da na ce ma kabilar hamdan ku shiga aljanna da aminci an gane ku kenan menene bambanci tsakankanin alhamadan wato da hamdan bambancin ta fuska biyu ne kasancewar hamadan sunan birni shi zalun ne sannan shi kuma wannan kabila hamdan dalun ne ba zalun ba ne bambanci na biyu hamadan wato bi tahrikin ne amma hamdan sunan kabilar bi iskanil ne nemin kin daure shi ne za ka yi an gane ku rahimahullahu ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ji kansa a maka addu'a a ce maka rahimakalla ya fi a ce maka gafarallahu laka me yasa domin lafazin gafarallahu laka ana maka addu'a ne cewa Allah ya gafarta maka akan abin da ya wuce na kurakuranka amma idan aka ce rahimahullah rahimakalla an maka addu'ar cewa abin da ya gabata na zunubinka Allah ya gafarta maka sannan ya maka dace game da samu wato aiki na gari a abin da ya rage na kwanukan rayuwarka wa'aza ila abil fathil iskandari nash'ataha wato shi allamatu hamazan badi'u zaman ya dangana nash'ataha wato farar da wannan makama tashi ila abil fathi izuwa abul fathi al-iskandariyi wato mutumin birnin iskandariya an gane ko mutumin birnin wato iskandariya iskandariya wato birni ne wanda yake na biyu a yau daga cikin manya-manyan birane na masar shine wato headquarters su ta biyu birni ne wanda malaman tarihi suke cewa iskandar shi ne ya gina shi saboda haka ake jingina birnin wato zuwa gare shi shi ne zurkarnayin suke ce masa iskandar wa ila isa bin hishamin riwayataha wannan adafi ne akan aza an gane ko ai wa aza riwayataha sai ya dangana riwayar ita wannan makama izuwa isa bin hisham izuwa isa ɗan hisham sai ya ce wakilahuma majhulun kowane ɗaya daga cikinsu wato majhuli ne ba a san ba wane ne abul fatihin iskandari ba a san ba ma wane ne wato isa bin hisham sai yake cewa wakilahuma majhulun la yu'ra kowane ɗaya daga cikinsu wato majhuli ne ba a san ba wane ne wa nakiratun la ta ta'arraf kuma kowane ɗaya daga cikinsu nakira ce wadda ba ta zama ma'arifa ba ta komawa ma'arifa ba a taɓa sanin wane ne isa bin hisham balantana abul fatihul iskandari ya ce fa ashara man isharatuhu hukmun wa ta'atuhu gulmun ya ce man mutumin da isharatuhu nuninsa hukumun wato hukunci ne ma'ana wanda ya masa ishara zuwa kaga wannan makama wato mutum ne wanda yake ma'abucin mulki man isharatuhu hukumun yake cewa wanda nuninsa hukunci ne wa ba'atuhu gulmun kuma yi masa da'a yake cewa ganima ce bin shawararsa wato ganima ce fa ashara sai ya yi nuni ila an unshi a makamatin izuwa da na kafari wato wata makama ta musamman wanda ya masa wannan ishara wato shine galadiman sarki mas'ud wato sarkin basra shine ake ce masa wato sharafuddin abu shirwan abu shirwan ibnu khalid ko kuma anu shirwan ibnu khalid shine ya masa nunin cewa ai ya dace shi ma ya kaga wata makama sababin ta kasancewar kamar yanda shi abu muhammad alqasim ibnu ali ibnu usman alhariri allah ya ji kansa yake cewa a birnin basra wato akwai wani marinki wanda yake ya kware a wajen roƙonsa wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mallaka masa wato iya zance kuma ya kasance mutum ne wanda yake mai cancanza kama ya yi fanni-fanni a wajen yaudara sai aka yi dace wato suka ci karo da malam a wani masallaci wanda ake ce masa masjidu gani haram ɗaya daga cikin masallatan birnin basra wata rana allah ya haɗa su bayan gama sallah wato wannan maroƙi sai ya leke tare da cewa masallacin a rannan an yi gamdakatar wato manya-manyan malamai na birnin basra da shugabanni da masu kuɗi sun yi ca a wannan masallaci sai ya tashi yana kai kukansa yana roƙon cewa su taimaka masa yana da ɗiyarsa matashiya wato arna daga cikin mutanen rum sun zo sun ribace ta sun kwace ta sun tafi da ita yana buƙatar cewa a taimaka masa wato fanni-fanninsa na irin kalmomin da ya yi amfani da su a wannan matsayi da yaudarar da ya ma jama'a suka taimaka masa wannan sai ya kayatar da wato wannan abu muhammad alkasim ibn ali ibn usman alhariri malamin da ya wannan littafi komawarsa gida ke da wuya da darasin ya ringa tunani game da irin wannan abu da ya gani na mamaki an gane ko tafiyan sai ya fara tsara makama ita ce makama ta arba'in da biyu ita ce farkon makamar da yi wadda ya dangana ta yake cewa alharamiya ya dangana ta ne zuwa wannan masjidu wani haram lokacin da ya gama wannan makama ya yi ta akan harshen wannan shi abu zaid na birnin saruja sai ya bijiro da wannan makama ga malamai ya nuna musu ya ce yaya kuka gani suka ce ai wannan abu ne wanda yake mai kyau kowanne wato ya kayatar masa da wannan makama cewa ta yi kyau sai suka yi azarfafi suka ɗauka suka kai na wannan shugaba wato shine sharafuddin abu shurwan ibn khalid galadiman sarki mas'ud suka nuna masa suka ce kaga abin da wannan malami ya yi wannan makama sai ta kayatar da shi shine sai ya tilasa masa ya ba shi shawarar cewa ai dole shi ma ya yi makama shine yake cewa fa ashara man ishar an gane ko lokacin da ya ba su labari su waɗannan malamai da waɗannan shugabanni sai suka ce a suka ce ai mutumin nan da kake ba da labari mu ma mun gan shi a cikin wata sifa a masallaci kaza a unguwa kaza kuma ya tashi ya canza wani salo akan roƙon da yake ma jama'a wannan shi ma sai ya ce a gayan da labarin da wannan ya bada ya ce ya wannan ya saba da na wannan kuma shi ne yake cancanza halaye saboda haka abin sai ya kayatar da shi sai ya ce to zai yi makama akan haka wannan shugaba sai ya bashi shawara shi ne yake cewa fa ashara man isharatuhu hukumun wa ta'atuhu hulmun wanda nuninsa wato hukunci ne in yace kenan dole a yi an gane ko wa ta'atuhu kuma bin shawararsa gulmun wato riba ce lafazin gulmun da ganima kilahuma sawa dukkan su ma'anarsu daya yace sai yayi min nuni ila an unshi a maqamatin wato da na kafari maqama atlu fiha tilwal badi yake cewa da zan biya game da tsara ita wannan maqama wato tilwal badi irin yanda badi zaman Allah ya ji kansa wato ya bi salansa akan tsara irin wannan makama yanda kenan shi ya dangana ta zuwa abul fatihil iskandari sannan riwaya kuma isa bin hisham shi ma kenan ya dace ya bi irin salon da ya yi lafazin attilu shine masdar ne na tala ya tulu sai ka ce tiluwan an gane kowa tilawatan shine biya ma'anarsa shine alittiba shine malamai suka fassara fadar Allah tabaraka wa ta'ala allazina yatuluna allazina atainahumul kitaba yatulunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi ma'anar ya tuluna kitawana ya tuluna allazina atainahumul kitaba ya tulunahu shine suka ce ay yattabi'unahu qira'atan wa amala an gane ko shine ay tilawatan wa amala qira'atan wa amala mutumin da ke bibiya alqur'ani wajen karantawa da yin aiki da shi wannan shine tilawa an gane ko shine yake cewa wa an atluwal qur'an wa an atluwal qur'an shine yake cewa atlu fiha tilwal badi'i wato da zan biya game da tsara wannan makama tilwal badi'i irin biya ta badi'uz zaman ma'ana salon da yayi inda ya dora kafarsa haka ya kamata ni ma na dora tawa kar ta ratse yace wa in lam yudrik wa in lam yudrik dhali'u sha'awa dhali yace ko da gurbin jaki wato bai kai fagen ingarma lafazin azzali wato shine gurbu ya'ani allazi yagmizu fi mishiyatihi mutumin da ke tsangalawa a cikin tafiyarsa shine ake cewa azzali sannan ma'anarsa ta biyu shine alma'ilu an tariqil qawim mutumin da ya ta karkace ma tafarki wanda yake madaidaici ana ce masa azzali lafazin azzali wato shine as-saminul qawiy wato kushashen mutum wanda yake kakkarfa an tsago shi ne daga abdala'a me ake cewa abdala'a shine quwwatul abdala' wato kwari wanda yake na kashin haƙarƙari abdul'u shine kashin haƙarƙari kashin haƙarƙari ku kashi ne wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicce shi yana da kwarin gaske an gane ku idan ka ce kenan abdul'u shine kakkarfa kenan anan ma'anarsa ya ce ni dai zan bi bayan badi'u zaman game da tsara makama yace wa in lam yudrikil zali'u sha'awa bali'i ko da gurbin jaki wato bai kai fagen ingarma ba fa zakartuhu bima qila wanda ya bani wannan shawara sai na tunatar da shi bima qila an gane ko game da abin da aka faɗa fi man allafa baina kalimatai game da mutumin da ya haɗa tsakankanin kalmomi guda biyu ma'ana mutumin da ya wallafa littafi wa nazama baitan aw baitaini mutumin da ya tsara baiti ɗaya ko kuma baiti biyu waɗanda suke na waka me malamai suka faɗa suka ce al-insanu fi fushatin min aqlihi wa fi salamatin min afwahin nas ma lam yasna kitaban aw yaqul shi'ra suka ce shi mutum ba zai gushe ba a cikin yalwa ta hankalinsa babu abin da ya dame shi an gane ko yana cikin kubuta game da halashinan jama'a ba za su aibanta shi ba za su zage shi ba matukar bai wallafa littafi ko kuma ya rera baiti na waka amma duk lokacin da za ka rera waka daidai da baiti daya ko ka wallafa littafi ko risala ce ba ta wuce ba safaha goma to za ka samu waɗanda suke yan yabo da yan zagi za a ce wannan ai karambani ne ina shi ina zama har yaushe ya yi karatun da zai zauna ya ringa karantar da jama'a ba ma ba littafin kai fa an gane ku dan abin da ka sani ne nauyin da Allah ya dora maka kake saukewa amma shi kenan ka zamanto abin faɗa a cikin harshen mutane kenan kawai a kullum ne suke so suke a zauna wato a yi mutuwar zatir an gane ku shi ne magana ta biyu wani malami ana ce masa al'itabi yake cewa man sana'a kitaban faƙadista shirafa lilmadihi wa zammi fa in a hasana faƙadista hadafa lilhasadi wal giba wa in asa'a faqad ta'arraba li shatmi bi kulli lisan yake cewa duk mutumin da ya wallafa littafi to haƙiƙa ya fito ya nuna kansa ga yaban jama'a ko kuma zargi wasu su zazzage shi wasu su yabe shi in ya kyautata game da wallafa littafin to haƙiƙa ya kafa kansa game da hassada domin kamar ya kahu ne masu hassada kuma a lokacin nan za su ruhu masa da waɗanda suke masu yayata shi masu aibanta shi idan kwa ya munana littafin bai tsaya bai kyautata shi to hakika ya bujiro da kansa wato game da zagi na mutane za su ringa zazzage shi ya ɓata ma mutane lokaci an gane ku magana ta uku malamai suke cewa man sannafa faqad ja'ala aqlahu ala babaqin ya'riduhu ala nas duk mutumin da ya wallafa littafi kamar ya ɗauki hankalinsa ne ya ɗora akan tire ko kuma mu ce akan faranti ya bijiro shi ga jama'a su yi abin da suka ga dama su jarraba hankalinsa shi ne a nan malam yake cewa sai na tunatar da shi da irin waɗannan maganganu na malamai da suka yi game da mutumin da ya wallafa littafi ko kuma ya tsara daidai da baiti ɗaya ko kuma baiti biyu wastaqaltu min hadha al-maqam yace sai na nemi rangwani na wannan shugaba game da wannan matsayi allazi wanda fihi ya harun fahamu ya ce fahimtar mai fahimta a cikinsa ne fa take ɗimauta duk wani mai fahimta idan kana so ka ga ya ɗimauta ya kasa gaba ya kasa baya to a kawo shi matsayin da zai wallafa littafi ko kuma tsara waka shekul islam ibn taymiya allah ya ji kansa yake cewa wani lokaci mas'ala ɗaya ta addini ya ce sai ta tuke mu na kasa ganewa kwana da kwanaki sai na koma na kaskanta kai ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ina ga kusanta da ibada in kwana sallah in yi karatun alkur'ani tukun da kyan in samu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya buɗe mu in gane an gane ku to domin matsayi ne wanda fahimtar mai fahimta ke ɗimuwa wa yafru'ul wahamu yake cewa kuskure na zuciya wato ki rigaye zuwa wannan fage ba wuya wato fahimtar da take cikin zuciya game da wallafa littafi ko kuma tsara waka take yanke za ka ga mutum ya yi kuskure an gane ko wannan kai waya furuɗu yake rigaye an gane ko lafazin alfarar wato shine allazi ya taƙaddamu alƙauma ila alma'i li yuhayyi alahum ma yahtajuna ilayhi wanda ke gabatar jama'a zuwa tanki don ya tattala musu abinda suke bukata shine na guga da igiya ko kuma ya janyo ruwa daga sun zo sai sha shine ake ce masa alfarad kar mu manta akwai hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa ana faradukum alal hawl yake cewa ni ne ne zan gabace ku wato game da tauki a ranar alkiyama daga cikinsa ne fadar ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna la jarama anna lahumun nara wa annahum mufradun الشاهد قوله وأنهم مفردون مجاهد ابن جبر الماجر عبد الله بن عباس ya ce ma'anar mufraduna ai shine mansuru wasu malamai suka ce ai matruku amma imamu azhari sahibul maqayis ɗaya daga cikin manya-manyan malaman nuga ya ce ma'anar mufradun asalinsa wato a harshen larabci ma'anarsa shine mufraduna ai al-muqaddamuna ila nar al-mu'ajjaluna ilaiha su ne waɗanda za a gabatar da su zuwa wuta a karan farko zuwa ranar kiyama kuma su ne waɗanda za a gaggauta an gane ko shi ne ma'anar mufradu shi ne a nan malam sai ce wa ya wahmu wato kuskure na zuciya ke rigaye zuwa wannan fage wa yusbaru gaurul aqal sannan ake jarraba wato gwalgwadon zirhin hankalin mai hankali an gane ko lafazin wa yusbaru fi'ilul mudari ne mushtaqqun wannan mabniyun lil majhul an tsago shi ne daga asabru abinda ake cewa asabru wato shine gwada rauni da likita yake yi ya ga zurfinsa ya ga wani irin magani ya kamata gwalgwadon maganin da ya kamata a cusa a cikin zurfin ramin rauni an gane ko ko kuma lokacin da rauni ya warke wato sai a sanya wani abu wani karfe ne ana ce masa wato almisbar ko kuma ka ce masa asubar ko kuma ka ce masa almisbar wanda likita yake gwada zurfin rauni ya ga tsawonsa ya ga iya maganin da za a sanya masa ko kuma lokacin da ya warke a gwada a gani gwargwadon yadda za a yi kisasi ga wanda ya ma wannan ɗan uwansa raunin shine ake cewa asabu kenan gwada rauni shine shine yace wa yusbaru ake jarraba gwalgwadon gaurul akali wato zurfin hankalin mutum lafazin algaur wato masdar ne min gharal ma'u yaguru gauran wato kafewa shine Allah yake cewa qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in wa tatabayyanu qimatul mar'i fil fadl yake cewa fage ne wanda kimar mutum da darajarsa da mutuncinsa ke bayyana wato a cikin daraja za a iya gane cewa abokin tafiya ne ko kuma wanda za a bari a baya ne mutum ne wanda yake mai mutunci wanda za a zauna da shi ko kuma yaya za a yi wayu buƙarru sahibuhu ila an ya kuna ka shafi bilailin au jalibi rajlin wa kaidin yake cewa matsayi ne wanda ake fakar da ma'abucinsa ila an ya kuna izuwa da zai kasance ka shafi bilailin wato kamar mai iccen dare an gane ko haɗin ismu fa'il ne min alhaɓab alhaɓab wato shine itace kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa mra'atuhu hammalatul haɓab ko kuma hammalatul haɓab a riwaya ta imamu nafi yake cewa zuwa da zai kasance ka haɗu bilailin yace kamar mai iccen dare wato iccen dare wato karin magana ne malamai suke sanyawa suka ce domin shi ne iccen dare da yawa zai je ya ɗauko itacen da ke akwai kunama ko maciji a cikinsa ya zo da shi kuma maciji ya masa ta'addanci ko kuma kunama ta halbe shi ma'ana ta biyu ta cewa mai iccen dare domin shi mai iccen dare kawai yayama yake tsakankanin icce wanda yake mai kwari ko icce wanda yake wato hutotan icce da wanda yake kyankyawa da wanda yake lalatacci ga iccen kirya ga na aduwa kuma ga na tumfafiya ga na kaguwa komai kawai gamawa yake sai dai in an wayi gari a san wani irin icce ne aka yi kenan a nan me ake cewa haɗibu lail wato nuje gara ko kuma ka ce ratu wanda komai sharowa kawai yake ba ruwan shi da tantance tsakankanin na kwarai da wanda yake lalatacci shine yace ai wannan matsayi na tsara irin wannan littafi makama yace matsayi ne wanda wayubarru sahibuhu ake fakar da ma'abucinsa ila an ya kuna zuwa da ya kasance ka haɗu bilailin wato kamar mai iccen dare au jalibi rajlin ko wanda ke janye da 'yan kafa an gane ku lafazin rajil wato jam'i ne na rajil ya'ani allazi yamshi ala rijlaihi wanda ke tafiya akan digadigansa shine ake ce masa rajil an gane ko ya Allah ya ce wa azin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan ay mashina ala arjulihim wasu sai su fassara ya'tuka rijalan ay mazaje za su zo maka lafazin rijalan ko mansubun ne alal hal ay ya'tuna ya'tuka rijalan ai mashina ala arjulihim kenan halin suna tafiya akan kafafuwansu sai ce wa ala kulli banir shine yace au janibi rajulin ko wanda ke janye da ɗan kafa kenan lafazin rajul wato jam'i ne na rajul shine ɗan kafa wa kailin da waɗanda suke yan dawakai shine ubangiji ta'ala yake cewa wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika wa sharikuhum fil amwali wa awwal auladi wa iduhum wa ma ya'iduhum shaytanu illa gurura yaya za a yi tafiyar yan kafa da waɗanda suke kan dawakai ta zamanto daya bayan da za a yi wanda ke cikin mota da wanda ke cikin jirgi tafiyarsu ta zamanto ɗaya an gane ko shi ƙaramin almajiri ne wancan kuma wato wani wato kasurgumin malami ne shi wancan wannan babin zaman yaya za a yi tafiyarsu ta zamanto ɗaya nan dai duka kaskanta kai ne malam yake sai malam yake cewa abinda zan ce da kai kai da kaman shawara ka san da cewa huwa qallama salima mikisara au uƙila lahu isar yace kaɗan ne mikisaru mai yawan surutu wato ke kubuta au uƙila lahu isarun yace sai dai a rangwanta masa wato tuntuɓansa da kuskurensa an gane ko mikisar wato shine mai yawan surutu au uƙila lahu isarun ai illa an uƙila lahu isarun sai dai a ranganta masa wato kuskurensa tuntubansa lafazin au wato harafi ne wanda yake ɗaukan kusan ma'ana goma sha biyu a larauci daga cikin ma'aninsa a nan wato ma'anarsa a nan shine illa an an gane ko ma'anarsa shine illa bayan illa ƙin kuma sai ka ƙaddara an mu koma cikin alkur'ani ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa la junaha alaikum in qallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida ay illa an tafridu illa an tafridu aw anan bi ma'ana illa bayan illa kin kuma sai ka kaddara wato an shine wani mawaki yake cewa wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin كفرت كؤوبها أو تستقيم وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كؤوبها أو تستقيم yace na kasance idan na girgiza wato gora ta mashin wasu jama'a yace kasartu ku'ubaha yace sai in karya wato kan goron mashin inda ake ɗaura tsinin mashi ƙarfen wato in na girgiza ta haka can saman sai ya karye au tastaqima yace sai dai idan ta miƙe ta daidaita ai illa an tastaqima sai dai idan ta miƙe an gane ko wannan lafazi shine na ji wani malami wai har a cikin rediyo yake cewa ai manzon Allah ya ce wa qallama salima mikfaru kaga alhali ko wannan kauli ne wanda yake na mai makama karin magana ne wanda yake na larabawa ba magana ba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan zai nuna mana irin share-sharen da wasu malaman suke ba sa tattance maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wadda ba tashi ba komai kawai sai su ce manzon Allah ya ce falamma lam yusif bil iqala wato lokacin da shi wannan wanda ya bani shawarar wato bai taimaka min bil iqala game da rangantawa an gane ko lafazin yus'if ay yus'ifu fi'lun mudari ne mushtaqqun min al-is'af masdar insa shine is'af al-is'af wato shine musa'ada taimakawa an gane ko shine don haka motar daukan marar lafiya ambulance ake ce mata is'afun is'afun shine yake cewa falamma lam yusif bil iqala wato lokacin da bai taimaka mun game da rangantawa game da yin wannan littafi lafazin al'iƙala ana amfani da shi a wajen kasuwanci misali ni ne na zo na sayi wannan littafi a wajenka ciniki ya riga ya tabbata sai na ga ina buƙatar waɗannan kuɗaɗe domin wani uzuri ya riga ya tunkaro ni ko kuma daman ashe ina da littafin na manta sai na yi nadama a kan sayan wannan littafi kaga a shar'ance ba maganar in dawo maka da wannan littafi na ce na fasa to amma zan iya neman cewa ka mun ikala akan wannan ciniki ka rangwanta min in ka ga dama duk wanda ya rangwanta ma ɗan uwansa wani ciniki to ubangiji tabaraka wa ta'ala zai rangwanta masa zunubinsa a ranar kiyama kamar yadda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake cewa al-iqala babi ne na musamman daga cikin kitabul buyu sai yake cewa wala afa bidena min al-maqalati game da fada kawai ya naci ni dai sai na tsara wannan makama an gane ko lafazin wato al-ifa wato shine ma'anarsa attar shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yayi umarni game da cewa a barge mu yana daga cikin wato as-sunan sunan fitra shine yake cewa wa ifa'ul lihiya ma'ana wa tarkul lihiya ala haliha allati khalaqaha Allah azza wa jalla turan da gemu ya fito wajibi ne akan ka mai imani ka barsa akan halin yanda ya fito an gane ko yanda Allah ya yi shi aske gemu haramun ne kada an ko cikin risala mu koma a cikin babul fidira ka koma cikin sharhinta aske gemu a ran da ya fito haramun ne ga musulmi inda ma aka dan samu dama dama abdullahi ibn umar an gane ko shi ma ba hadisi bane marfu'i hadisi ne mawquf ala ibn umar in an gama aikin haji ne wato yake dan yanke ɗaiɗaiku waɗanda suke sun dan ware daga cikin gemu sai ya dan daidaita in an gama aikin hajji ne ba a kullum da kullum ba ma yake haka an gane ko saboda haka kenan hatta da abin da muke karantawa na cikin littattafanmu na risala mun yi hannun riga da su tunda anan ya ce aske gemu haramun ne daga ka faɗa ga wani malami sai ce wa ya sunan nawa shi kai dai iya abin da za ka iya an gane ko sai ce iya abin da za ka iya saboda haka kenan sunna ce wadda take wajiba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka a cikin haka hadisi manzon Allah sai ya zana su cewa sunanin fitra sunnoni waɗanda suke na halitta da Allah ya halicci bawansa Allah ya halicci namiji da gemu aka san shi mace kwa babu gemu aka santa kenan duk lokacin da zaka aske gemu malamai suka ce ka canza halittar Allah ya maka zaka iya ba mamaki zaka iya shiga ƙarƙashin فلا يغيرن خلق الله an gane ku wala umanniyannahum wala ubillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna adhan al-an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalq Allah dan haka kenan ya dace a yi taka tsantsan akan haka shine sai yake cewa wala a afa min al-maqala wato bai daina game da faɗa ya nace kawai sai na yi wannan littafi malam ya ce labbaitu da a wata hutar biyatar mutsi'i sai na amsa gayyatarsa wato amsawar almutsi'i wato wanda yake mai biya ga wanda ya uhuri shi an gane ko labbaitu sai na karɓa da a wata hu wato gayyatarsa ko kuma ka ce kiransa talbiyatal mudi'i wato amsawar almudi'i shine wanda yake mai biya ga wanda ya kiraye shi wa bazaltu na bayar da juhdal mustaqi'i wato gwalgwadon kokari wanda yake na mai iko fiye bawa atihi game da meka masa wuya akan wannan shawara lafazin